أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد كفري سنتي tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce shi annabi ne kuma annabawa suna da mu'jiza ai annabi Dawud an hore masa duwatsu to shi qur'anin sa ya ce shine mu'jiza to ina ma da qur'anin nasa zai kawar da duwatsun makka a samu fili tunda yake a garin yana cikin duwatsu ne a kau da duwatsu garin ya samu fili a samu gonaki sirar bil jibalu a quttiyat bihi lardu ko kuma yayi mu'jiza irin ta annabi Sulaimanu yadda ake samun iska ana hawa ana tafiya da nisa ya kawo musu wannan iska su hau su je su ci kasuwa a Sham suna dawowa suna cin kasuwa suna dawowa ya nuna musu irin wannan mu'jizar aw qutiyat bihi lardu aw kullima bihi al ko kuma shi Qur'anin ya sa ya tada matattu ayi magana da su kamar yadda annabi Isa ke tada matattu da amsa ta zo ba a ce musu za a yi ba ba a ce ba za a yi ba sai aka ce ballillahi lamru jami'a su bar wannan magana duk gaba ke da lamarin yana hannun Allah ne da musuluntan mutane da kafirtarsu da kawo mu'jiza da rashin kawo ta duk yana daga wurin Allah ne ballillahi lamru jami'a amma da sun zo yanzu da sun ga an tafiyar da duwatsun makka an kawo da su daga wani wurin da suke waɗansu kuma an rarake su an yi hanyoyi a cikinsu kuma ga jirgin sama nan yana tafiya fiye da iskar annabi Suleimanu alaihi salam kuma ga matattun ana ta da su ana magana da su shi ainihin annabi Suleimanu an hore masa shaidanu ne na aljannu shi ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama an hore masa shaidanun aljannu da shaidanun mutane gabaki daya shaidanun aljannu suna masa وسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص Allah ya hore wa annabi Suleiman iska inda duk yake so zai hau ya hau da jama'arsa su je kuma ya hore masa shedanu suna yi masa gini suna nitso cikin teku suna ɗebo masa lu'alu'ai ya hore ya hore masa shedanu shi Allah to shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya hore wa al'ummarsa shedanun mutane da shedanun aljannu shedanun Amerika shedanun ingila shedanun germany shedanun faransa su suke mana gine-gine su suke mana kere-kere su suke mana dukkan abubuwa na ban mamaki dinnan su ne shedanun waɗanda Allah ya hore mana su ne suke yin jirgin sama su suke yin kwamfuta su suke duk abin mamaki shedanun mu ne wanda Allah ya hore mana kamar yadda ya hore wa annabi Sulaiman shedanun aljannu ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا كتير مسأل الأمر أيدينا هنم ألاني أفلم يأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا كتير مؤمنين ليت سنة سم أسامو من ينكا فلان ننس مسلم تاني سيزكت يا رسول الله tunda yake suna neman abin kuma ba mai gagara ba ne kai musu mana saboda mu samu su musulunta sai Allah ya ce shin muminai ba su ɗebe tsammanin cewa in Allah ya ga dama da ya musuluntar da dukkan mutanen bayan ƙasa ba? Walau sha rabbuka da amana man fi kullum jami'an. Da Allah ya ga dama da dukkan mutanen bayan ƙasa sun zama mumine gaba ɗaya ba kafiri ko ɗaya. Allah ya sha Allahu la hadan nasu jami'an. Wala yazalu allazina kafaru tusibum ma sanahu qari'atun. Su kafiran nan da yake an nuna musu kowane abin mamaki ba su ga mamakinsa ba shi alqur'anin nan ya isa abin mamaki domin shi madawwami ne ba kamar mu'ujizozin da aka ba mutanen da ba su sanda su hore duwatsu su raya matattu duk abubuwan da aka ba mutanen da ba mai dawama ba ne domin annabcinsu na lokaci ne kowane annabi yana jiran wani annabin da zai zo bayansa daga annabi ya zo bayansa shikenan nasa annabci ya yanke mu'jizarsa ta yanke ko da yake akan bar musu littafi wani lokaci su ta amfani da shi kamar inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار استحفظوا من كتاب الله tun daga annabi Musa da aka sauka masa da littafinsa a taura to bayansa har zuwa annabi Dawud littafi ɗaya ne kawai annaba suke aiki da shi shi ne a taura ɗin daga ba suna amfani da zabur na annabi Dawud daga ba suka samu injil na annabi Isa alaihi salam suke amfani da shi suna kiran a tauran annabi Musa tsohon alkawari suna kiran anajil waɗannan sabon alkawari to shi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake annabcinsa na har na har har abada ne sai aka bashi abin da yake dawama shine sifan Allah alqur'ani awalam yasil ladina amanu an la yasha Allahu lahada an-nas jami'a wa la yazalu alladhina kafaru tusibu bima sanu qari'atun wannan kafirai saboda kafircin su wala yazalu ba za su gushe ba qari'atun wata annoba da wani bala'i ba zai gushe ba yana ina kwankwasar su kullum saboda kafircin da suka yi ubangiji yana faɗa mana wannan yana cewa daraballahu masalan qaryatan kanat taminatan mutma'innatan yatiha rizqaha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'ami llahi فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون yace ga wani misali nan Allah yana bugawa wani babban gari ne Allah ya yi garin alkawari yunwa ba za ta zo garin ba tsoro ba zai zo garin ba shikenan sai Allah da ikon sai aiko musu wani babban manzo sai suka kafirce maza suka kafirce masa sai Allah ya kama su da wannan laifin alkawarin da aka yi musu Allah ya tsamu min juyin wa amanan min khawfin sai ya tashi sai aka sako musu yunwa aka sako musu tsoro suka samu yunwa irin ta zamanin Annabi Yusuf saboda kafircewa da suka yi wa wannan babban annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala zalu na farti ma sanau qari'atun saboda kafircin da suka aikata bala'i yana kwankwasa su aw ta hullu qariban min dairihim wannan ta hullu ta din nan waɗansu masu tafsiri sun mai da ta hullu ai ta hullu qari'atu qariban min darihim aw ta hullu anta qariban min darihim to duk dai yana yiwuwa bala'i wani lokaci ya kwankwasa ya sauka a kansu wani sa'i ya sauka a kan na kusa da su haka dai kai kuma ya rasulallahi wata rana sai ka zo ka sauka nan kusa da garinsu su ga tashin hankali saukan na kusa da garinsu ya faru sau biyu ne da haka shekara shida a madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi begen zuwa ya yi umra a makka ya taso da mutum dubu da ɗari biyar ko ɗari shida sun zo kusa da makka sai ya ce to bari dai mutanen nan kansu ce mun zo faɗa ne ba san mun zo ibada ne ba mu aiki mutum ya je ya gaya musu mun zo ne ibada ba mun zo faɗa ba ne umra za mu yi mu bar garin to sai aka ce wa zai je ya faɗa musu suka tabbata ba wanda zai je lafiya ya dawo lafiya suka ce sai dai sayyidina usmanu shi kadai ne zai je garin lafiya kuma ya dawo lafiya saboda mai halin zaman lafiya da mutane ne rabiyallahu anhu sai annabi ya aike shi da annabi ya ke shi ka je ga mutanen maka gani na zo amma ba mun zo faɗa ne ba mun zo ibada ne za mu yi ibada mu koma don kar mu shigo musu gari ba san dalili ba shikenan ana nan sai aka daɗe sai na Usman bai dawo da amsa ba sai aka yi ta jita jita ana yada jita jita ai sai na Usman ma sun kashe shi ai sun kashe shi to da rigingimu suka yi yawa sai mutanen Makka suka aiko da Suhailu ya je ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su yarda ya shigo Makka bana ba abun kunya ne gare su larabawan duniya sun san akwai fada tsakaninsu amma ya zo ya shiga garin su lami lafiya ya fita lafiya ba za su yarda ba sai dai an ɗaura yarjejeniya wanda kowa ya ji labarin an yi ƙulla yarjejeniya ne amma sai baɗi ban da bana to shi kenan sai Ismail ya ƙullo da ƙullowarsa sai aka tambaya wannan mutum mai zuwa mai sunansa sai aka ce Suhailu manzala shi ke ce shi kenan lamarin ku yayi sauki tunda Suhailu ne yana yana karban alfalu alfalu da Suhailu ya zo sai ya ce mutanen Makka suka aiko ni in gaya maka shiga maka bana ba zai yiwu a gare ka ba sai dai in ka zo da niyan yaƙi ne bismillah amma in ba haka ba za a kulle yarjejeniya baɗi ka zo makkan za a baka kwana uku amma bana kan ba za ka shiga makka ba to da ya faɗi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce a zo a rubuta yarjejeniya din da haka zo za a rubuta yarjejeniya sai na Umar ya tashi ya ce ya rasulullahi kamun mu fito ka ce mana kayan mafarki da kasu daga Allah rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al masjid al harama insha Allah aminina muhalliqina ru'usakum wa qassina takhafun ka ce Allah zai Allah zai ba mu daman mu shiga makka cikin kwanciyar hankali mai yin sausaye yayi sausaye mai yin aski yayi aski amma gashi mun zo muna ganin gari kafiran nan sun ce ba su yadda mu shiga gari ba bai zai hana mu shiga garin ai lokacin da muke kafirai ma bu yadda da da kaskanci da wulakanci balle Allah ya girmama mu ya haɗa mu da kai mu shiga garin komai ya faru sai yace Umaru na gaya maka za mu shiga amma ban ce maka bana ko baɗi ba Umaru ni fa manzon Allah ne sai Umaru sai ji tsoro ya ji tsoro ya samu Abubakar ce ka ji abin da muke ciki da mai gidanmu wai ga mu ga gari mu shiga gari wai kafirai sun ce sun ki kuma yana neman yadda musu sai ce Umaru kamar da hankali mutumin nan manzon Allah ne duk abin da yake fa cikin umarnin Allah yake sai na wuri ce na ji tsoro ban taɓa jin tsoro irin nan ba da ake cewa Abubakar ya fi ban taɓa yadda ba sai yau abin da annabi ya faɗa mini shi ma shi ya faɗa mini to a zo a rubuta yarjejeniya sai na Ali zo ka rubuta shikenan aka ɗauka abin rubutu sai na Ali ya rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma ahada rasulullah sallallahu alaihi wasallam quraishan a alƙawarin da aka kulla bana babu shiga makka amma bari za a ba da dama ya shigo maka ya kwana uku ya bar garin kuma daga yau an yarda wanda zai goyi bayansa ya goyi bayansa ba za a hana ba kuma idan mutanen makka sun je madina in sun je neman mutanen su a ba da su a dawo da su amma mutanen madina in sun zo maka kar a neme su kuma za mu ɗaga yaƙi daga nan zuwa shekara ko biyar ko goma ba yaƙi tsakaninmu a rubuta wani yarjejeniya to za aka zo za a rubuta sai sai na Ali na rubuta wannan shi bismillahir rahmanir rahim Suhail yace ka goge ba mu san wannan ba ka rubuta mana wanda muka sani bismika Allahumma Annabi sallallahu alaihi wasallam goge masa Aliyu ka sa masa wanda ya sani Aliyu ya goge bismillahir rahmanir rahim ya sa bismika Allahumma yace haza ma ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam quraishan wannan shine alƙawarin da Quraishi suka kulla da manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da ce goge rasulullahi ka sa muhammadu ibn abdullahi ai ba mu yadda rasulullahi ba ai da mun yadda rasulullahi ne ba za mu yaki da shi ba goge mana rasulullahi muhammadu ibn abdullahi za ka sa annabi ya ce goge musu ka sa musu wanda suke so sai na ali ya shiru na ce ka goge musu ka sa musu wanda suke so yace ya rasulullahi kaga hannun nan wallahi ba zan goge rasulullahi ba wallahi ah to ga ga umurni ya saba da ladabi ya za a yi annabi yace annabi yace kai kace ba zan yi ba ridda ne kafirci ne to gashi ko ya saba in ya in ka yarda ka goge rasulullahi to wanne za a yi to shi sai na ali dai ya dauki na ladabin ya ajiye na umurnin annabi kuma ya yarda masa cewa bani abin rubutun in gani ina ne wurin ne bai iya rubutu ba sallallahu alaihi wasallam to haka abin yake faruwa in umurni ya saba da ladabi akan waɗanda suka ɗauki ladabi waɗanda suka ɗauki umurni amma na umurnin nan na ladabin ya fi kamar dai mutum yana da babansa babansa ya auri budurwa ta masa laifi yana so ya buge ta amma hannunsa yana ciwo sai ya kira ɗansa ya ce ga abun duka ka daki yarinyar nan sai na ce ka bari ya za ka yi in ka ki baba- ka ki hurnin babanka in ka buge ta ka buge matar babanka to dole sai ka ce na tuba baba mun tuba da ni da ita duk mun tuba ba ka san yadda za ka yi da ai ba za ka yi dukanta ba don wata ran za su shirya shi uban ya tuno ka da ki matarsa to shi haka aka yi shine Allah ke bada labari to manzo Allah daga nan sai ya bada umurni a warware a warware a koma to shine Allah ke bada labari wata ran zaka sauka kusa da garin su za su ga bala'i sauka na farko kenan to daga nan da aka koma aka samu fatahan qariban aka samu fatu hudaybiya aka je aka samu ganima har ma kafiran suka ji tsoro aka ba su labari ai Muhammad da ya koma ya je ya shi kai bara har ya kashe sarkin garin su har ma ya auri matar sarkin garin su Safiya ai mutumin nan ya samu karfi bayan komawa suka ta jin tsoro to irin wannan tsoron ne ake bamu labarin zai same su shekara ta bakwai ya dawo da ya dawo dama sun bashi kwana uku ne yayi ya shiga yayi umra to sai suka hau tudu suna kallon su eh sun je kauye sun rame sun je kauye sun rame annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nuna musu karfi mu ba ramin mu bane saboda haka wajen dawafi gudun farko da na biyu da na uku duk ake yin gudu kuma an an zo sa'ayi in an zo wani wani kori ma sai ayi gudu saboda haka ne tsakanin amirin akhzarin na ake yin gudu da da rami ne kuri ne a wurin yanzu an cike ma amma sai an maimaita wannan gudu manzo Allah ya auri maimuna su kara masa sai suka yi karawa to da ya koma ai baɗi dawowa yayi shekara ta takwas ya karɓi garin gabaki ɗaya kamar yayi musu kamar yadda muka karanta a cikin ƙarshen suratu yusufa ya rasulullahi kai hakuri bala'o'i sun dinga sauka akan su kenan har wata ran ka sauka kusa da garin su su ji tsoro kuma ka komo ka sake sauka kusa da garin nasu a fatu makata cikin azumi manzo Allah ya taso cikin azumi da mutum wajen dubu goma sha mutum dubu suka zo suka sauka yayi addu'a ce kada Allah ya sa su gane yana tafi sai da ya zo kusa da garin kaman bara waccan ya sauka yace ku bari mu kwana nan sai da safe za mu shiga garin su ba za mu shiga da daddare ba ranar alhamis da daddare yace ku hura wuta ko ina da ko ina ko da za su hango su ga mun cika duniya aka yi ta hura wuta ko ina da ko ina sai ku aka yi sa'a turkinsa wanda yake shine shugaban yan tawaye Abu Sufyana kaman an rara ko sai ya fito sai ya ga duk gari duk bayan gari ya cika da wuta menene wannan sai sai na Abbas ya ji ya ji tausayi yace mutanen Makka ɗan uwan mu ne yanzu mu je mu far musu haka me zai hana in tashi in je in ba su labari su zo su tuba sai ya bashi taguwarsa sai ya hau yana tafiya yana tafiya sai aka yi sa'a ko sai ga Abu Sufyan cikin dare din sai ya je yana magana kowa sai ya gane muryar dan uwansa yana kira suna kiran junan su suna abul fab abul fab abul fab shikenan wane ne menene menene wannan wuta yace ai Muhammadu ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafe da abun da ba ku da iko ku fuskanci abin sojoji ne sun fi dubu goma kowannensu ya fi jin daɗin mutuwa akan rayuwa kada ku mance makkan da suka yi yunkuri wata rana fa dubu ɗaya kawai suka fitar dubu ɗaya ma ba hamsin to yau ana tafi da dubu goma zuwa garin su to yanzu ya wasu shawara zaka bani yace ai kai ne shugaban waɗannan mutanen ka hau baya nan kai ka masa ka tuba wajen manzon Allah sai ya hau bayansa ana tafiya ana tafiya duk inda aka yi je a gane raƙumin manzon Allah ne baffan manzon Allah ne wane ya goyo sai Abu Sufyan ne shikenan ana tafiya har aka iso inda sai na warke sai na wari ce wannan abu zuwa na alhamdulillah sai ya zaro takobi abbas ce don Allah ka bari mu je wajen mai gida don Allah ka bari mu je wajen mai gida sai na wari ya tuna abin da ya faru a uhudu da yake cewa amin kawai muhammadun annabi ce wala tujibu amin kawai ibn abi quhafa ce wala tujibu amin kawai umar ibn khattab wala tujibu sai na umar ce duk suna da rai ba za su mutu ba sai Allah ya kama ka ya kunyata ka to sai ya tuna yau Allah ya kama shi din bayan shekara shida to sai ya ce kai hakuri sai aka je gaban manzon Allah sai aka aka aka tusa shi a gaban manzon Allah annabi ya dube shi ce Abu Sufyan wannan kai ne nan yace na ni ne amma na san dai ba za ka ci aka ni ba na san halinka ba za ka ci aka ni ba na san halinka na san ba za ka ci aka ni ba na san halinka sai annabi ya ce Abu Sufyan na baka shi ajiya sai gobe ka zo da shi aka ja ka da safiya kawai tusa shi a gaban manzon Allah yace Abu Sufyan kai ne nan yace ni ne amma na san dai ba za ka ci aka ni ba na san halinka yace yanzu har yanzu nan kana cikin abinka na daɗin nan kana bin dodo dodo bai da amfani bai da amfani kai imani da Allah da manzon Allah ce ai dodo ka bai da amfani da yana da amfani ai da yayi shekara nawa muke buga mu da kai shekara 21 muke buga mu da kai har yanzu muka komai ba kullum baya baya bai da amfani ka yi imani da Allah ka yarda da Allah ce na yarda ka yarda ni manzon Allah ce wannan ne dai kuma sai abokin sai girgiza shi Abbas ya ce, kai kai za su kashe ka in baka faɗa ba to sai annabi ce ku kai can ku tsaye da shi in za mu tayi ya ta- ya ga jama'a shikenan Abbas ya je tsaye da shi to kamun nan sai Abbas ya ce, ina roƙa masa alfurma ya Rasulullah ka san mutumin naka ba son girma ne wanda girma za a bashi daga nan yace to duk yau in mun shiga Makka kowa ya shiga gidansa ya rufe ya tsira kowa ya je Ka'aba ya tsira amma banda wani da wani ya lissafa wasu yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira lamban girman da aka bashi kenan to sai aka shiga makkan ah, aka bashi wannan girma to shine Allah yake bashi labarin wata ran zaka sauka kusa da garin su a wata wallu qariban min dairim hatta ya ta wa'adullah har lokacin da Allah ya kawo cika alƙawarin sa inna Allah ka san shi Allah yadda yake la yukhliful mi'ada baya canja alƙawari haka kuma da annabi ya shiga garin abin da yake kenan alhamdulillahi allazi anjaza wa'adahu wa nasara abdahu wa hazama al'azaba wahdahu la shay'a qablahu wa la shay'a ba'dahu ta gode wa Allah
ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب لا إله إلا الله كتب لا إله أن لا يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارئة وتهل قريبا من ديرهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب يا رسول الله كيف قولي ولقد حقيقة استهزئ برسل من قبلك يد أكي مكا إذجلي إنن annabawan da aka aiko su mun karanta maka kistoshinsu su ma ai an yi musu irin wannan wa daga rusu da musulmin kaulika fa amlatu lil ladina kafaru bayan wannan istizai wargi da suke yi da kai ah, su waɗancan kafirai waɗannan kafirai yadda suke yin wargi da kai har suna gaggawan mace hadal wadu in kuntum sadiqin yaushe za a yi azaban ne yaushe za a yi azaban ne in ka tuna waɗancan kafiran ma da suke wa annabawa su jafa'i su ma mun ja kwanansu musamman annabi Nuhu sai da ya zauna da kafiransa shekara dubu ba hamsin muka ja kwanansu dubu ba hamsin sannan annabi Hudu shi ma ka ji kissarsa annabi Salihu ka ji kissarsa da sauran annabawa duka yadda muka ja kwanan kafirai bayan sun kafirce ba mu saukar musu da azaba lokacin da suke neman azabar ba su ma mutanen ka ba za mu saukar musu da azabar ba a lokacin da suke nema sai mun dan ja kwanansu ko da yake su dan lokaci ne dan kankani domin a shekara goma sha uku ne suka yi wa annabi jafa'i din da ya kaure koma madina ya shekara shekara biyu kawai ya karya kashin bayansu a badar sannan aka karasa su wajen fathu makkata Ah, fa amlatu lil ladina kafaru bayan mun ja kwanan su thumma akhadtum daga baya sai na kama su dama na gaya maka a cikin suratu hudin ah, ah, na ni Ubangiji yana ba da jinkiri ne amma baya bari daga in ya zo kamu akhdha azizin muktadir zai yi zai kamu sun makattum fa kaifa kana iqab yaya kaga yadda kamu na ya zama lokacin da na kama kafiran annabi nuhu yaya kaga kamu na irin kamun da na yi wa kafiran annabi hudu ya irin kamun da na yi wa mutanen annabi salihu ai ka gani ya irin kamun da na yi wa mutanen annabi lut na ɗauki garinsu na kiba a wuta ka- to irin kamun da zan yi mutanen ka kenan amma shi annabi da yake an rahmatin rabbani yace ne Allah yana ce inna batsha rabbika la shadid ran yawma naqishul batsatul kubra inna muntaqimun wata rana tana zuwa sai nayi musu wani mummunan danka sai nayi musu mummunan danka amma da yake an- annabi yana cikin su ba yi musu mummunan dankan ba mutum 70 kawai aka kashe aka kawo mutum 70 suka bai shi kansu Ah, summa khattum fa kaifa kana yakab أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بغير من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل ومن يدلل الله فما له من هاد الله الله bayan an sifanta da wannan irin sifofi na cewa shi yayi sama shi yayi kasa shi yayi kaza shi yayi kaza shi yake yin girajirai shi yake shine mala'iku zai masa tasbihi radu na masa tasbihi shine mai kore gizagir shine mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza har aka yi yanzu Allah nan Allah nan wanda kowane abu komi kankantarsa Allah yana tare da shi komi kankantar wani abu na Allah Allah yana tare da shi idan kaga ya motsa Allah ne ya motsar da shi in kaga ya yi shiru Allah ne ya kawaitar da shi yana tare da komi da qayyumiyarsa awan wa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat duk lokacin da mutum zai aikata wani abu a gabansa yake aikatawa a cikin a cikin karfin sa yake aikatawa in mai kyau ne da ikon Allah da umurnin Allah idan mummuna ne da ikon Allah ba da umurnin Allah ba wajalu lillahi shuraka wanda yake mai wannan irin iko da buwaya sannan wai a kalato wani abun banza a ce wai su ma alloli ne kamansa a haɗa su ma a bauta musu kamar yadda ake bauta masa ina wajalu la shuraka qul sammuhum am tunabbi'una bima la alam fil ardi to in Allah yana da abokan tarayya ku gaya mana sunayen su muji suwaye ina suke ina aikin da suka yi mun tambaya dai da khalaquka khalqi fa tajaba mun ce me suka halitta kun nema ba ku samu ba yanzu muna neman su ku nuna mana su ku faɗa mana sunayen su me suna ina ina sunayen su katako ne kuka sassaka kuka mai da su wani abin dariya wani karfe ne kuka kera kuka mai da shi abin dariya wani gini ne kuka gina kuka mai da shi wani abin dariya ina kallo ga ido baya gani ga kafa baya tafiya ga hannu baya kamu wannan abin shine Allah shine abin bautawa wanda kuka da kanku kuka yi abin kuma in kun ga abin tsoro za ku gudu shi ba zai gudu ba ba da gaban gudu in kun ga abin da kuke nema za ku gudu ku samu shi ba haka bane kun samu ku gaya mana sunayen su am tunabbiyuna bima la ya'lamu fil ardi ko ku za ku gaya wa Allah wani abu wanda Allah bai yi shi a ƙasa ba da Allah yana da abokin tarayya da shi ne zai halicci abokin tarayya mai ajiye wa kansa to babu abokin tarayya ga Allah am tunabbiyuna bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin min ko ku magana dai kawai maganan banza ga allolinmu kawai magana a banza a baki alloli kawai da baki an bi zahiri min magana banza kawai da baki kamar dai misalin yadda Allah yake buga mana wannan misali kamar yanzu a arewa nan kowane gari akwai mai Kano a garuruka mu na arewa kowane gari akwai mai Kano a tara mai Kano mai Kano nan suna iya kwace mulkin mai Kano gaskiya ko ai magana in an ce mai Kano to me naka a Kano kai mai Kano kai ma mai Kano kai ma mai Kano me kake da shi a Kano maka da komai suna kawai an bi zahirin min alqawli kawai don kun zamu sun latu manatu uzza hubal ual maganan banza ba sun komai su ba komai bane an bi zahirin min alqawl bal zayyana lil ladina kafaru makruhum bal ba haka bane wannan kafircin da makircin da suke yi shedan ne ya kawata musu wannan irin kafirci suke yin sa wasaddu anis sabili in an karanta da kira wasuddu anis sabili an rufe musu hanyar Allah shedan ya rufe musu hanyar Allah ko ko su da kansu yadda iyayensu suka raba su da hanyar Allah suka rufe musu hanyar Allah su ma sun tsare waɗansu hanyar Allah sun hana su bi hanyar Allah kai fa man yudhilillahu fama lahu min had Allah ya bari ga gaskiya duk wanda Allah ya bar da shi ba wanda yake da ikon shiryar da shi لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق لا إله إلا الله وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئون بما لا أعلم زردا بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وسدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق تو an so mu shiga ayoyin Madina kenan dama wannan surar yawancin karatunta na Makka ne kuma akwai karatun Madina cikinta saboda haka malamai masu cewa ita ta Madina ce abin da suka duba kenan masu cewa ta Makka ce abin da suka duba kenan yanzu mun karanci ayoyin Makka su ne masu jayayya su mutanen maka wasu jayayya da in an yi mutu za a tashi su ne masu jayayya da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne masu jayayya da ga Allah ga dodo to amma na na na Madina ba haka bane an bi zahiri min alqawl bal zuyyina lil kafaru makruhum wa saddu an sabila wa idlawan min lam azabun fil hayatid dunya wato za a yi musu azaba daga nan duniya ya rasulullahi za a yaƙe su a yi musu azaba tun daga nan duniya ko ba a yaƙe su ba Allah da kansa zai zuba musu azaba a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun tun daga duniya za a rika saukar musu da azaba iri iri wala azabu la tatashaq amma azabar da aka aje musu a lahira wai tafi muni tafi tsanani azabar duniya ba ta kama da azabar lahira fa yawma zilla yu'adhibu azabahu ahadun wala yusiqu wasaqahu ahadun ba ba ko kama domin duk azabar da za mutum a duniya ba za a masa ita a cikin wuta ba sai a fili za a yi masa ita amma azabar lahira can cikin wuta za a samu mutum kamar yadda ka san kado yana cikin ruwa amma ruwa baya masa komai to haka dan wuta yana cikin wuta tana yi masa azaba amma ba za ta kashe shi ba a ƙaro masa kuma su azabobin tare da wannan azaban wutar ثم لا يموت فيها ولا يحيي كينا والعذاب الاخر اشق وما له من الله من واق كافري basu da wanda zai kiyaye su azabar duniya daga hannun Allah ba wanda zai kiyaye su azabar lahira daga hannun Allah مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار كم baya da muka karanta muku sifofin ulul albabi ga ɗaya can ga takwas anan suka zama tara mun ce muku ulaika lahum uqubad dar waɗannan su ne masu kyakkyawan gida kyakkyawan makoma kyakkyawan gida muka ce muku jannatu annin tajri min tahtiha al-anharu jannatan yadkhulunaha wa man salama min aba'ihim wa azwajihim dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum to ba mu muku bayanin aljannar ba za mu karasa muku bayanin aljannar anan can kuma da muka lissafa muku wallazina yanquduna ahdallahi ba'da mithaqihi masu warware alƙaura masu yin banna a bayan ƙasa su kuma mun ce musu mun ce muku ulaka lahum su uddar mummunan gida tabbata gare su to za mu muku bayanin kyakkyawan gidan da mummunan gidan masalul jannati allati wujida muttaqun misalin aljannan nan da Allah ya alƙawari zai shigar da masu tsoronsa a cikin ta Allah ya samu daga cikin masu tsoron Allah tilkal jannatu allati nusu min ibadina man kana taqiya aljannan nan da muka yi alƙawari za mu sa masu tsoron Allah a cikin ta تلك مثل الجنة التي وجد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها wato korami guda hudu korama na ruwa mai daɗi da na nono mai kyau da na zuma mai kyau da na giya mai kyau mun gaya muku a cikin suratul qitali yadda abin suke gudana a cikin aljanna suna gudu a cikin aljanna ba sa bata shimfiɗa ba sa bata kuma suna gudana su kuma ba sa baci tajrimin tajina ukuluha da'imun kuma abincin su abincin aljanna ba shi da lokaci ba za ta ai na je na duba ba gama ba a'a kullun abincin yana nan kullun abincin yana nan kuma itatuwa ba za ta ai an je an duba ba su nuna ba in mangoro ne in menene a'a kullun suna nan lokacin su ne ba za ta ai yanzu ba lokacin tumu bane yanzu ba lokacin mangoro bane yanzu ba lokacin masara bane a kowane lokaci lokacin kowane abu ne aljanna komi kuma abincin da ake cima ana ci ne ba don yunwa ba a don sabo da ci din ne kawai don marmari ukuluha da'imun wa zilluha yadda abincinta ba shi da lokaci kowane lokaci akwai shi haka kuma inuwar aljanna ba ta da lokaci kullum akwai inuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce lokaci biyu yana da yana kama da lokacin aljanna la'asari alis yana kama da lokacin aljanna safiya tun rana bata fito ta yi ta yi tudu ba yana kama da lokacin aljanna wato kullum inuwa akwai inuwa ko yaushe وذلها دائم أكلها دائم وذلها دائم تلك عقبى الذين اتقوا dama mun ce muku ulakar uqbad dar to shine makomar waɗanda suka ji tsoron Allah ulul babin nan masu sifofi guda tara din nan allazina yazkuruna la qiyama wa qu'udan wa la junubihim allazina yufuna bi adla wa la yanquduna mithaq har zuwa karshe to gidansu kenan Allah ya sa da mu a ciki tilka uqbal ladina taqaw shine makoman waɗanda suka ji tsoron Allah su wanda suka aka ce gidansu su uddari fa mummunan gida ne wa uqbal kafirina nar su ko makoman su wuta Allah ya kiyaye mu الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليه ومن العذاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب الذين آتيناهم الكتاب wato waɗanda muka ba su littafi na attaura wajen yahudu kenan na injila wajen nasara kenan wato kamar nasaran najirana wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dalilin zuwan su ne ma aka saukar da farkon suratu suratu Ali Imrana ko ko Najashi mutanen Habasha wanda suke yin addinin Kirista lokacin da sahabbai suka je suka musulunta hannun Jafaru wan sayyidina Ali ko ko Yahudawa Abdullahi ibn Salamin a to waɗannan kam تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن العذاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب آه الذين آتيناهم الكتاب mutan da wanda muka ba su littafi muka ba su addini yahudawa masu attaura ko nasara masu injila wato kiristoci to su kam daga jin alkur'ani shikenan sun gane lalle wannan ba maganan mutum bane maganan Allah ne sai su ta murna ƙarin ilimi ya zo sabon annabci ya zo sai su ta murna ya farahuna bima unzila ilai suna murna da abin da aka saukar maka na wannan alkur'ani su waɗanda suke da ilimi na attaura da wanda suke ilimi na injila saboda haka qur'ani yake cewa idan mutum ya ce yana bin annabi Musa yana bin attaura an karanta masa qur'ani bai musulunta ya komo cikin islam ba to ƙarya yake baya bin annabi Musa baya bin attaura haka ko mutumin da yake ce yana bin annabi Isa yana bin addinin annabi Isa da injila aka karanta masa qur'ani bai yarda da qur'ani ba bai yarda da wanda ya zo da shi ba to ƙarya yake yi yana bin abin da ya so ne amma da gaskiya yake nema ai ga gaskiya a fili gaskiya a fili domin dukkan annabcin annabawa a yanzu an kumsa su a cikin annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk ta inda kai ba za ka samu ba sai ka biyo ta nan dukkan manzancin manzanni da mu'jizozinsu da littattafansu da tarihinsu duk yanzu yana hannunmu a cikin alqur'ani wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafrahuna suna murna bima unzila ilayka da abin da aka saukar maka shi alqur'anin nan wa min al-haza'i man yunkiru ba'dahu ko da yake a cikin su ma cikin su su akwai wanda suke musun wani abu duk baki ɗaya duk wanda aka ce maka malamin duniya ne to akwai abubuwan da za a karanta masa na qur'ani ya yarda da su yana yarda da tarihi yana yarda da sayinti yana yarda da abubuwa na, na, na shirin zaman lafiya na dokokin zaman lafiya inda ake sabawan in an saba wurin da suka caccanja domin akwai inda suka yi shawara suka caccanja to nan ne ake sabawa kamar misalin su Yahudawa ba su yarda da nuska ba su Nasara ba su yarda Allah ɗaya bane Allah su har uku ne su to irin waɗannan ne wanda ba su yarda da su ba to sai mutum ya yarda ya shiga cikin udkhulu fi salmi kaffa sai sun shiga cikin musulunci gabaki daya sannan abin yake amfanin su umma la zaman yunkiru ba ba qul inna ma umirtu an a'budu Allah ga yawa duniya ya rasulullah inna ma umirtu ni dai an umur iyakan an umurce ni an a'budu Allah wala ushrika bihi in bautawa Allah shi kadai kada in haɗa masa komi masu da'awar suna bin addinin annabi Ibrahimu tunda suka yi tsafi sun karyata kansu masu da'awar suna bin annabi Musa da Attaura tunda suka ƙi bin Alƙur'ani da annabi Muhammadu sun karyata kansu masu da'awar suna bin annabi Isa da Injila tunda suka ƙi annabi Muhammadu da Alƙur'ani sun karyata kansu inna ma tunda suka ce Allah har uku wala ushrika bi ilaihi adu ni ina kira ne zuwa ga Allah shi kadai kamar yadda ya zo a ƙarshen wancan sura wa ilaihi ma'ab kuma koma ta zuwa ga Allah ne makoman kowa ma zuwa ga Allah ne وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
وكذلك جعلناه حكما عربيا ولئن اتبعت اهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق an so ma ajiye mana karatun da zamu karanta cikin surar da zamu shiga an so ma ajiye mana kamar yadda aka ajiye mana wancan muka shigo wannan kullum haka ake yi wa kazalika anzalna hukuman arabiyyan haka muka sanya aikanka da harshen larabci ne wanda bayanin zai zo nan gaba amma arsalna min rasulillahi bi lisani qaumihi li yubayyana lahum yadda kowane annabi mun aike shi da bakin garinsu shi annabi Musa an aike shi zuwa kiftawa da bani Isra'ila ‘yan uwansa, to bakin da yake haɗa su shine bakin kifdanci a Misra ɗin, to kowane annabi ko da an aike zuwa ƙabilu guda biyu ko garuka guda biyu kamar annabi Shu'aibu da Madiyana da Ashabu Laika. to sai a haɗa masa bakin da mutane suke ji da shi za a aike shi yi musu bayani da wannan bakin to wannan kenan saboda haka muka sauka maka da wannan alkur'ani da larabci ya rasulullahi su dai dukkan annabawa kowanne mun aike shi da bakin garin su ne amma kai mun saukar maka da wannan alkur'ani da wannan addini naka hukuman arabiyan hukunci na larabci kamar tunda an aike ka ne zuwa ga duk duniya gaba ki daya kai ba ruwanka da baki lokal kowane lokal sai dai su zama kana da wakili a cikin kowane lokal na kowane baki saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ambasado a cikin dukkan bakunan duniya akwai ambasadon sa wanda zai karbo bakin larabcin ya kai musu da bakin su su ji shine wakilin manzon Allah a cikin wannan kabilun kamar yadda muke yi muke dauko larabcin yanzu muke kawo wa masu jin Hausa suna ji da Hausa masu jin filatanci ai musu da filatanci kowane kowane wuri akwai wakilan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na duk duniya gaba ɗaya ne duk waɗancan ko waɗanne da bakin su ake aikan su hukuman arabiyan nan wasu abubuwa da suke faruwa a ƙasar mu nan Najeriya musamman arewa domin a ƙasashen wurare ba a yin haka sai a nan arewa za ga mutum musulmi ya yi ilimin boko ya yi aikin gwamnati amma lokacin da yake ƙaramin bai karanta ilimin arabiya ba har yana saurayi bai karanta ba abin da ya ilimin boko yayi ya je aikin gwamnati aikin gwamnati din nan ko na post ne na damara ko ko aiki ne na office sai ya ya gama saboda son musuluncin da kishin musuluncin sai daga baya ya karanta translation to shi kenan sai ya daka shi ma malami ne kuma alhali hukuman arabiyan wato yadda baka da iko yanzu ka je kana neman takarar gwamna ko takarar shugaban kasa amma la baka iya baka iya turanci wajen magana ba baka iya turanci wajen rubutawa ba ina yiwa amma amma za bar ka zama dan kasa kan ko ban iya turanci ba ban iya rubuta ba ina ce za bani zama dan kasa to an yarda amma ba dai shugaba cikin kasa ba za ka zama minista za ka zama gwamna za amma turanci ne kawai baka iya ba da rubuta shi yana yiwa to saboda haka muna jawo hankalin tsofin yan bokon nan wanda suke tura malaman musulunci su zo su kan kujera don sun karanta translation translation ba san bambancin tsakanin a kashe ma'aikata da a kashe ma'aikata ba ko za a gane a kashe makiyaya ko a kashe makiyaya za a gane a kashe manoma ko a kashe manoma za a gane a ɗauki guduma doka kan uwar makera ko ko a doka kan uwar makera za a gane to ai ba zai yiwu ba kowace amana a mai da ita hannun masu ita in kana son ka zama malami cikin musulunci lokaci bai wuce ba ka bi malaman ka yi karatu amma ba ka ɗauko translation ka zauna kan babbar kujera ka ce kai ma malamin addini ba wannan an saba wa Allah an saba wa annabi an saba ka'idan duniya domin in in sarakuna suna taro ba wanda zai je ka babbar kujera cikin su ya tsefe rauninsa ya ce shi ma sarki ne za su yarda in garin kadi suna taro wani wani zai shiga ya zauna cikin ce shi ma garin kadi ne likitoci mafi da mutum in suna taron su wani mutum wanda ya ji turanci kurum zai je zauna cikin ce shi ma ai ni ma dokta ni ne dokta wane ba ku jin labari na ni ne dokta wane amma ba doktan fiɗa bane dokta ne kawai na takarda sai ya zauna cikin za su yarda haka lauyoyi haka kowane subject in masu shi suna zama ba za wani ba zai zo ya sa musu baki ba an taɓa yin wani abin mamaki a nan ƙasar wani mutum shine shugaban ƙasa kanwar matarsa ta faɗi a nan a nan ABU sai ya yi amfani da mutumin da yake lura da ABU a lokacin don addinin su ɗaya komai nasu ɗaya sai ya ce a nuna cewa ta ci to shi wannan mutumin sai ya yi magana ya faɗa hukumar makarantar ABU din ga abin da ake so a yi suka ce to ai kai ma farfeson naka ba na wannan subject din nata bane saboda haka sa baki a cikin wannan subject kai ma laifi ne to shikenan mun soke ma sunanta a wannan makarantar tare da shugaban kasa ne yayi magana saboda kanwar matarsa ce na wannan lokaci kun ji fa yadda abin yake amma kai a tursa musulunci a lalata shi mutumin da bai san komai cikin addini sai arwa da sallah saboda kishin musulunci da son sa yazo ya tura malamai yazo ya dauko translation wai shi shine malami yau bai san bambancin tsakanin abubuwan da na faɗi ɗazun nan ba a kashe ma'aikata ko ko ma'aikata a kashe manoma ko ko manoma a kashe makiyaya ko makiyaya a doki uwar uwar a doka akan akan uwar makera ko ko akan uwar makera duk ba za a gane wannan ba to ya kamata a bi komai da cikin amana ubangiji yana cewa inna la ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kowace amana miƙa ta wajen masu ita muna son masu kishin musulunci amma ka taimaka da abin da Allah ya in kuɗi ne in dabara ce in iya aiki ne ka taimaki malaman amma ba ka tura su za ka yi kana zagin su ka koma ka zauna ba na taɓa jin wani mutum ana yana cewa a cikin rediyo yana ce in ka lura da abin da wani dan boko fa yana magana a cikin rediyo yace in ka lura da abin da annabi yake sifanta malamai ai munan Najeriya yanzu ba mu da malaman musulunci a to sai shi kenan mana a nace sai shi kenan mana to irin wannan don Allah ai gyara kowa amanar da Allah dora maka ita ce aka dora maka wanda ba dora maka ba naka bane hukuman arabiyyan yanzu in muna kiran sallah za mu kiran sallah mu fulani da fulatanci hausa za su da hausa bare bare za su da barbaci sai da larabci dole ko yanzu masu musuluntan nan abinda muke faɗa musu da larabci ai mun iya shi da hausa muna iya faɗa musu da hausan da farko dole sai mun ce faɗi la ilaha illallah hukuman arabiyyan iqama larabci sallah musulmi ya tada dan wasu assalamu alaikum da larabci in za a daura aure da larabci in za a yi huduban juma'a da larabci hukuman arabiyyan saboda haka duk wanda ba yi da iko ya rubuta abin da yake so ya faɗa wa jama'a da larabci bai da iko ya karanta wa jama'a abin da yake so ya faɗa da larabci ya jawo ayoyi da hadisai da maganganun mare da larabci ya faɗa jama'a to an sauke masa shugabanci na yin wa'azi wa jama'a wannan aikin waɗanda suka iya larabci ne domin su ne wakilan manzon Allah wanda bai iya larabci ba wakilin sa bane mabiyi ne hukuman arabiyan musulunci hukunci ne na larabci translation wato ana yin translation ne na sama ya miƙo wa na ƙasa an ba ba wai translation a sama ne ya miƙo wa ƙasa ba wato larabci a sama ga na ƙasa ba sa jin larabci to a yi musu ƙasa amma ba ne a ɗaga wani baki a sama a miƙa cikin mutane ba a'a wannan an saba ka'idar musulunci ya kamata a gyara cikin irin waɗannan abubuwa masu hankali su yi magana cikin wannan ana tursasa musulunci ba abin da ake masa cin mutunci sai musulunci a cikin wannan ba wani subject da suke ke yadda a masa haka ya kamata a gyara hukuman arabiyan wala in tabata ahwa'ahum Allah yana gaya wa annabi amma da mu yake wallahi in ka bi soye-soyen zuciyan mutanen duniya ba da ma ja aka minal ilimi bayan kuma ilimi ya zo maka daga Allah ka gane sai sannan ka bi son zuciyan mutane ma laka min Allahi min waliyin walawa ba wanda ba wani wanda zai jibinci al'amarinka ya karɓe ka a hannun Allah ko ko ya kiyaye ka a hannun Allah wato alkidabu lin nabi wal muradu bi ummatu wannan ana magana da annabi ne amma da mu ake yi bayan mutum ya ji alqur'ani ya ji bayanai duk gaba ki da to ya aje son zuciya na mutane yayi aiki da abin da ya karanta ko aka karanta masa ولا يتبعت هواهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
Abdulkarim Gwangwari zuwa ga aka maka Allah Sheikh Dare Zuman Bauchi tambaya ta ita ce mutum ne suka rabu da matarsa ya ce matar tana da ciki ita kuma ta ce ba ta da shi Mm.
suka rabu a haka Mm.
bayan ta yi aure Mm.
ba ta wuce wata biyar ba sai ta haihu Mm.
to mijinta na biyu ya ce ba ɗansa ba ne Mm.
ya maida ta gidansu eh, sai mijinta na farko ya karbi dan Mm.
ya ce shi nasa ne Mm.
to tambara nan ita ce in wannan miji na biyu ya nemi matarsa ta koma gidansa a shari'a za ta ba shi dama a tabidu tahrimi ya auri mace cikin idda ya kwanta da ita cikin idda tabidu tahrimi ya tabbata ba za ba za su koma aure ba shi da shi da ita
Eh, daga zakir imrana da shi da sarkin faila da alhaji tsoho da al- da wazirinsa da alhaji abdu galadimansa da alhaji alfa da alhaji malam jafaru suna sauraron ka duk da yan faila suna gaishe ka suna maka fatan alheri allah ya maimaita zuwanka Nagode.
da samuwai gana na gode na sai gode daga yakubu muhammad gama chadi dukkan sauran gama da musulmin chadi suna gaishe ka hausawan gama gama kaga irin translation ko Haka- gama ba gama ba gama
tawon dama da fatan alheri kuma suna so ka yi musu addu'a da mutanen gama da mutanen bikoro da mutanen eh, mutanen makwabta durbali duka ina yi musu addu'a Allah ya biya musu bukata Allah ya sada mu da annabi da mu da su duka kuma akwai waɗanda suka aiko da sadakoki da neman addu'a gurin ka duk suna so ka yi musu addu'a duk zan musu addu'a lokacin da ake yin addu'a insha Allah Allah ya biya bukata daga labaran muhammad geza zuwa ga shehu ɗahir usman bauchi da fatan allah ya ƙara ma tsawon kwanaki a cikin ayyukanka to don allah ina so shehu yi min bayani akan auren kashe wuta da mata suke yi a yanzu shin daidai ne ko yana da Mene ne auren kashe wuta ni ban san shi ba yaya auren kashe wuta yake ha Oho, to wato an sake ta shika uku Na'am.
ba dama ta koma gidan mijinta sai ta auri wani Eh.
ko sai ta auri wani sai wata ɗaya.
ta yi wata ɗaya ko ko ma kwana ɗaya ta yi in dai sun kwanta kwanciyar aure ya sake ta tana da daman koma wajen mijinta na farko amma ya zama ba haɗa baki aka yi ba kada kada haɗa baki in ya zama haɗin baki aka sa mijin ya sani da haɗin bakinsa aka yi to bai yi ba amma idan ita ta kulla a zuciyarta ta yi yaudara ba komai yayi
tambaya ta ita ce azumin nan na watan sallah karama wato guda shida nan da ake yi idan mace ta sha azumi ya za ta yi ta tashi za ta iya fara wannan guda shida sannan in ta tashi in ta samu lokaci gaba ta biya na watan azumin ramadan duk tana iya yi domin wannan azumin shida ɗin da aka ce a biyar da su daga karewar watan azumi a- a guda shida wato an- ainihin an ajiye wata kwana talatin goma goma sau talatin ɗari uku kenan shida kuma ya zama goma goma saboda manja abin sanar da wacce ram saliha to kaga ɗari uku da sittin kenan sai a ba mutum ladan ya yi azumin shekara guda ga talatin ya zama ɗari uku ga shida sun zama ɗari shida alhamdulillah lafiya yi mu lafiya mana imanin mu lafiya mana addinin mu kara manta ranar asabar da zamu daure karatun mu ranar 24 ga watan januwari ranar 26 ga watan wannan ramadana karfe 10 da rabi a wurin da muka saba daure littafi a can waje eh, murtala sakoya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Amin.
masu neman addu'ar mu dinnan dukkan su da mutanen Chad din da mutanen Ghana din da mutanen Niger da mutanen Kamaru duk waɗanda suka zo daga kasashe masu nisa Allah ya saka musu da alheri kuma muna wa mutanen su addu'a in sun koma gida su gaya musu ko da ba mu kama sunayen su ba duk gaba ke da musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Amin.
albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu masu neman addu'a mu Allah ya biya bukatun mu da bukatun su albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
هذا هذا سلام الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم على اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله السلام عليكم